إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurul huda a wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta litinin wacce ta daidai da ranar sha biyar ga watan jimadal akhira hijira 1446 wanda ya daidai da ranar sha shida ga watan sha biyu 2024 miladiyya don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda a wannan rana muna karatu cikin littattafan aƙida wanda littafin da muke karatu a halin yanzu shine sharhu aqidatul wasatiyya na shekul islam a ibn usaimin alaihi rahmatullah wanda sharhi ne na littafin al'aqidatul wasatiyya na shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala wanda wannan ne zai zama majalisi na hudu a cikin jerin karatutukan wannan littafi muna cikin muqaddima a darasin da ya gabata muna cikin bayani akan abin da ya shafi tauhidul asma wa sifat a inda malam yake mana bayani akan kashe-kashen tauhidi da muka yi magana akan tauhidul rububiyya muka yi magana akan tauhidul uluhiyya muka shiga bayani akan tauhidul asma wa sifat wanda ya ce tauhidul asma wa sifat shine tauhidin da aka samu wa'insu sun kukkutsa ciki sun shigo da wasu aƙidu wanda suka sabawa abinda sahabbai da tabi'ai suka bar mutane a kansa wanda wannan ya sa mutane suka kasu gida kashi-kashi dangance da abin da ya shafi tauhidul asma wa sifat akwai almumathila wanda suke kamanta Allah da halitta akwai kuma almu'attila wanda suke korewa Allah sifofi gaba daya akwai kuma almu'tadila wanda suke a daidaice tsakatsakiya suke kan aqidar magabata suke kan aqidar annabi da sahabbai sallallahu alaihi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya shiga yana mana bayani akan wa'incan aqidun wanda suke gurbatattu sai mana bayani akan farkon bid'a da ta fara da ta fara kunno kai a cikin musulunci ita ce bid'ar khawarij bid'ar khawarij wanda a yanzu mun fi sanin su da yan boko haram in aka ce khawarij wani ba zai gane ba to an fi sanin su a yanzu da yan boko haram su ne wanda suke da aqidar kafirta wanda yake zunubi mutumin da yake ƙarya ko yake shan giya ko yake sata ko yake zina a wajen khawarij kafiri ne jininsa ya halatta ya halatta a kashe shi ya halatta a ribaci dukiyarsa a matsayin ganima shi yasa lokacin da suka yi karfi 'yan shekarun baya suke zuwa masallaci su jefa bam su kama 'ya'yan musulmi su mai da su bayi suka yi ta kashe musulmi su a ganin su a aƙida su duk wa'annan kafirai ne saboda suna biyayya ga dokar gwamnati ta demokuraɗiyya wanda kafirci ne su ma kuma sun zama kafirai saboda suna biyayya ga gwamnatin ɗagutu da haka ya halatta a kashe su a yi kaza a yi kaza ta wannan aƙida ce da ita ce ta fara kunno kai tun a zamanin manzon Allah su salama shugaban su ana kiransa zulhuwai sira ko zulhuwai sara ko huwai sira duk ana faɗa wanda ɗan ƙabilan banu tamim ne manzon Allah an kawo wata dukiya zinari ne aka samo shi daga wani yanki yamen ne ko wani yanki sai ake rabawa mutane ana cikin rabo sai yake cewa manzon Allah ya yi adalci daga tun daga lokacin ya fara yi wa manzan Allah tawaye yake cewa manzan Allah ya yi adalci manzan Allah ya ce kai canka waye zai yi adalci in ban yi adalci ba ma'ana ni a matsayina na shugaba wanda Allah ya aiko ni in ban yi adalci ba to waye zai yi adalci to daga lokacin ya sanar da sahabbai shi wannan da kuka gani daga cikin tsatsansa zuri'ansa za a samu wasu da za su bayyana wanda za su rika kafirta musulmi suna kuma kyale masu bautar gumaka ba sa taba su amma kuma sai in sun ga musulmi sai su kashe su ce ai ya kafirta ya yi ridda manzo Allah ya faɗi daga cikin sifofinsu suna da ƙananan shekaru suna da wautar hankali saboda ba su tsaya gaban malamai sun yi karatu ba ba su tsaya gaban sahabbai sun yi karatu ba su suka ɗauki ƙur'anin suka karanta shi suka fa'ince shi yadda suka gane shi suka ci gaba da aiki da shi a yadda su suka fa'inta ba yadda sahabbai suka karantar da su ba shi yasa ma suka rena sahabban har ma suke kafirta sahabban suka kafirta irin su Usman irin su Sayyidina Ali irin su Muawiya da sauransu duk suka kafirta su sahabban manzon Allah har ma suka yaƙi Sayyidina Ali Sayyidina Ali ya yaƙi da su ya kashe wasu daga cikin su to wannan ita ce bid'a ta farko da ta kunno kaiwa da ta addabi mutane wanda kuma har yanzu tasirin ta yana nan yana ci gaba da addabar mutane in ta yi karfi can an danne su isis su wani alka'ida da kuke ji su wani isis su wani boko haram duka su ne da yan ta'addan da suke shigowa da sunan jihadi suna kashe mutane suna guduwa kwanan nan ma an ce sun kashe wajen sojoji guda nawa cikin sojojin kasan nijar in dai sun yi wannan da da'awar jihadi to su ne 'yan boko haram amma su 'yan ta'adda ba sa yi da da'awar jihadi wanda ake cewa albugat su suna yi ne ko da da'awar an zalunce su ko da da'awar tawaye ga gwamnati ko wani abu wannan su ba a ce musu khawarij irin waɗancan masu waccan aƙidar duk da su ma wani nau'i ne na khuruj amma su ana ce musu albugat hukuncin su daban a musulunci ya bambanta da na khawarij su kuma khawari su ne wanda suke da aƙida suke da shugabanci suke da jagoranci kuma suke yin wannan kisan da sunan addini wannan su ake cewa khawarish wanda hadisai da yawa na manzo Allah sun yi magana akan su to ita ce bid'an farko da ta fara ta fara kunno kai a cikin musulunci daga nan wasu bid'o'in suka biyo ba irin bid'ar qadariyya qadariyya wanda aka sifata su da majusi hadhihi al-umma su ne majusawan wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu su kadariya cewa suke yi Allah baya kaddara ayyukan bayi ayyukan bayi ba sa shiga karkashin mashi'ar Allah ba Allah yake halittar ayyukan bayi ba kai bawa kai kake kirkiran aikin ka Allah bai ma san zaka yi ba sai kai zaka su bu su yadda da kaddara ba bu su yadda da Allah yana kaddara abubuwa kafin su faru ba to wannan su ma wata aqida ce da ta bayyana tun lokacin sahabbai tun lokacin su Abdullahi dan Umar su Ibn Abbas duk sun yi yaƙi da wannan aƙidar sun yi bara'a da wannan aƙidar to sai malam ya ci gaba anan yace summa hadasat bid'atul irja wannan mun yi bayanin su duka a satin da ya wuce to zamu ci gaba inda muka tsaya yace summa hadasat bid'atul irja wa adrakat zamana kathirin min al min at-tabi'in yace daga nan sai bid'ar irja'i ita kuma ta bayyana ana kiransu al-murji'a saboda suna jinkirtar da aiki daga imani suna cewa aiki bai shiga cikin imani shi yasa ake kiransu al-murji'a daga al-irja ne jinkirtarwa suna jinkirtar da aiki daga imani suna ce aiki bai shiga imani ma'ana in dai kai imani da Allah ko baka yi sallah ko baka yi azumi ko baka yi komai kai mumini ne a wajensu to wannan ita ake kira bid'atul irja bid'a ta murji'anci yace wa adrakat zamana kathirin min tabiin to wannan bid'ar ta riski zamanin da yawa daga cikin tabi'ai amma bata riski lokacin sahabbai ba bid'a ta qadariyya ita ce ta riski lokacin sahabbai amma bid'ar irja'i wato ta faru ne bayan wucewar sahabbai amma ta riski da yawa daga cikin tabi'ai sune almajirai wanda suka yi karatu a wajen sahabbai sune tabi'ai kenan almajiran sahabbai tabi'i shine wanda ya zamani da sahabban manzon Allah amma bai zamani da manzon Allah yace wal murji'atu to su wa'annan murji'a din humul ladhina yaquluna daga cikin aqidar aqidar su sune wanda suke cewa innahu la tadurru al ma'siyatu ma al iman suke cewa saban Allah baya cutarwa tare da imani ma'ana idan kai imani kace ni musulmi ne nayi imani da Allah nayi imani da manzon Allah to ko ka yi saɓan Allah saɓan Allah ba zai cutar da imaninka ba ya ce ta zini za ka yi zina suka ce ta zini za ka yi zina wata suruku ka yi sata wata shiribu alhamra ka sha giya wata tulu ka yi kisan kai ka yi kisan kai ma dumta mu'minan matukar kai mumini ne fa anta mu'minun kamilul iman to kai mumini ne mai cikakken imani wannan saban Allah da kai ba zai ba zai raunana imaninka ba wa in fa'alta kulla ma'siya ko da ku ka aikata kowane irin sabo to wannan saban ba zai cutar da kai ba kaga sai suka zama kishiyar khawarij su khawarij suka ce in kai sabo ka kafurta ka ma fita daga musulunci su kuma suka ce in kai sabo sabon naka bai da kai da wanda bai yi ba duka daya wajen shafuwar imaninka baya taba maka imani ko ka yi zina ko ka sha giya baka da wannan maka wannan bid'ar ta wa'annan bid'o'in guda biyu su ne bid'o'in da suke cutar da musulunci a yau fiye da kowace bid'a dan da su turawa suke amfani suna yakar mu ko dai su kirkira bid'o'i wato kungiyoyi na ta'addanci da sunan musulunci don a ɓata wa musulunci suna a ce musulunci dama addinin ta'addanci ne su suke ƙirƙirar ƙungiyoyin na, na ta'addanci su ba su makamai su ba su abubuwa da suke da bukata na more rayuwa bukata muku rika zuwa kuna kai hare-hare guri kaza ku hana kwanciyar hankali a guri kaza mu kuma mu yi amfani da wannan damar mu rika kwasar arzikinsu ko kuma suna son su lalata musulunci su yaƙi musulunci sun yi sun yi su yaƙe shi da hujja sun kasa sai suke amfani da wannan hanyar to yanzu duk wanda ya taso baya da cikakken ilimi akan musulunci cikin mabiyansu can turawan yan uwansu sai a ce to addinin musulunci kun gan shi addinin ta'addanci ne cewa ma suke manzan Allah da tsinin takobi ne ya kafa musulunci sai da aka zubar da jini sannan musulunci ya kahu shi yasa addini ya zama musulunci ya zama addinin zubar da jini to haka suke gaya wa mabiyansu can shi yasa sai kaga yaro ya tashi amma sai tashi da kiyayyar musulunci ba tare da ya san wani abu game da musulunci ba saboda abinda aka nuna masa musulunci kawai ta'addanci ne addini ne na ta'addanci su kuma su suke kirkira wa'in duk wata kungiya da kuka gani ta ta'addanci a duniya to wa'innan turawan su suke kirkiranta kuma su suke finansanta su suke kashe mata kuɗi kina fatan fahimta to da wannan suke amfani suna yakar musulunci amma ba su da alaka da musulunci wa'annan kungiyoyin wasu ma daga cikin su ma ba ma musulmi bane tunda an sha kama yan boko haram a lokacin boko haram a Najeriya an sha kama su a samu wasu ma daga cikin su kristoci ne wasu daga cikin su kristoci ne an sha samu wannan wasu daga cikin su ba abin da suka sani na addini kawai an jawo su an ba su kuɗi suna ta yi to har yanzu haka ne tunda yanzu hanyar da suke bi mu a nan Nijar hanyoyin da suke bi a wannan yakin namu wannan yankin namu irin waɗannan mutanen da suke tahowa za su tafi ƙasan turawa kun san ana kama su in aka kama su sai a ce za a koro su in an koro su kuma ina ne sansanin su nan Nijar to duk wanda aka ga cikin su suna da ƙarfi suna da ƙwari ba a turo mana sunan sai su bar su can gurin su sai su ce ai me kuka zo nema kuɗi muka fito nema to za mu ba ku ko duk irin miliyoyin kuɗin da kuke da bukata amma za mu horar da ku mu ba ku wani horo na soja mu ba ku bindiga akwai aikin da muke son ku yi na 'yan shekaru in kai shekara uku ko shekara hudu za a sallame ka kawai ka tai zuwa ƙasan ku amma za a baka miliyoyin kuɗi to wannan ƙungiyoyin da kuke ganin ta'addanci yawancin su duka ba 'yan Nijar bane masu kai har-haren nan a cikin Nijar din yawancin su duk 'yan refule ake ce ko 'yan menene su ne wanda ake korowa su suke tarewa su zaɓi wanda suke so su ba su horo su sa su suna yaƙar mu shi yasa in an kashe su sai a yi ta neman yan uwansu babu a yi ta neman danginsu babu danginsu saboda ba su da dangi ba a san na ina ba ne an gane kun gane matsalar da ake ciki kaga da su ake amfani ana yaƙar musulunci kaga ashe ba ma musulmi bane wasu daga cikinsu amma kuma wai da sunan musulunci suke yin wannan abu to kaga an yi amfani da wannan bid'ar an cutar da musulunci shine ramin illar bid'a yasa ahlus sunna suke fada da kowace bid'a saboda kowace bid'a tana da wata illa tana da wani tasiri na cutar da musulunci to ita kuma wannan bid'a ta murji'a ta irja'i da ita ake amfani wajen kirkirar musulmi non pratican musulman wace wannan musulman ne non pratican mana musulmi ne amma wanda ba musuluncin a aikace wanda zaka ga yawancin musulmi na turawa yanzu musulmin da suke turai yawancinsu tamanin cikin ɗari wa'annan musulmin ne non practical ne musuluncin ne amma ba aiki shi kawai musulmi ne ba sallah ba azumi ba komai amma kuma wai yana kishin musulunci amma kuma ba ibada yan shekarun baya da faransa ta sa doka ta ce kar a sake sa hijabi a faransa kar a sake sa hijabi wani irin wa'annan musulman dan kasan algeria ne amma can yake da zama yana da makudan kudi ya tara kudin da bai san adadin su saboda kishin musulunci shi ko sallah bai yi saboda kishin musulunci ya ce mata su sa hijabi dama an sa tara duk wadda ta sa hijabi ko za ta biya euro dubu hudu ne daman cikin kwantikin zaka su ba kudi gare su ga hannu ba saboda in ka rike kudi a hannu yanzu a kashe ka kaga yadda inda abin gana su ya kai su ba wai ci gaba bane tsoro ne ba sa iya rike kudi a hannunsu tsoro suke ji kai nan sai ka fita da miliyan guda a aljihunka baka damu ba amma su can ba su da wannan damar sai dai kawai da karta ake amfani ka zai in ka sayi wani abu sai dai ka bada kati a cire kuɗin to hatta in za a yi maka tara ta nan ake zare maka in ka yi wani abu da ya saba dokar ƙasa sai a zare maka cikin kwantikinka to shine yace yanzu mata ya ba su izini duk mace ta sa hijabinta in dai dan tara ne a cire cikin kwantikin shi a cire cikin kuɗin shi duk mace ta sa hijabinta kawai yawwa da mace ta fito da hijabi kilin san sai a cire mishi dubu hudu shi ba abin da ya dame shi mata su ci gaba da sa hijabi to kaga wannan wai musulmi ne amma kaga ba sallah ba azumi ba komai amma kuma ana kishin musulunci in ma an taba shi su su tashi su ce za su za su kare to kaga wannan aslan ba musulmi bane tunda musulunci aiki ne musulunci aiki ne to amma akan wace aqida aka gina su akan aqidar irja murji'a in dai kai da ni musulmi ne ni mabiyin manzon Allah ne ni masoyin musulunci ne to ko baka sallah ko baka azumi ko kayi zina ko ka sha giya bai cutarwa kun gane wannan akan wannan aka gina su wa'annan masu da'awar tabligh suna zuwa suna yada musulunci da sunan tabligh a kasashen turai duk akan wannan aqida suke ta murja duk akan wannan aqida ta murja suke wannan ruwan sama ne ake ko mene na dan dakatar da karatun saboda hayaniya da ya tashi kuma na manta ban ban danna ba kenan mun yi sa kuma zan dan koma baya saboda in koro karatun ban ma ban iya tana inda na tsaya mu tashi dai daga lakin lakin qala shaykhul islam yace lakin qala shaykhul islam ibn taymiya sai dai shaykhul islam ibn taymiya yace inna kalam al-qadariyyah wal murji'ah maganganun ƙadariya da murji'a hina raddahu baqaya sahaba a yayin da sauran sahabbai suka mayar da maganar suka yi watsi da ita suka yi mata raddi kana fi ta'ati wal ma'siya maganganun su ya tsaya ne iya maganan da'a da sabu da'a da sabu wal mu'min wal fasiq da mumini da fasiki in mutum yayi da'a ko yayi sabo shin wannan zai cutar da imaninsa ko ba zai cutar da imaninsa ba shin wane ne mumini kuma wane ne fasiki khawari suna ganin idan mutum ya aikata sako ya kafurta su kuma murji'a suna ganin idan mutum ya aikata sako yana nan a matsayinsa na cikakken mumini wanda suke kan tafarkin magabata su kuma suna ganin idan mutum ya aikata sako ya aikata fasikanci ya zama fasiqun naqisul iman iya maganganun nan suka tsaya lam yatakallamu fi rabbihim wa sifatihi ba su yi magana game da ubangijinsu da siffofin ubangijinsu ba kun gane wannan ba su samu ƙarfin zuciyarsu taɓa Allah ba iya maganganunsa ya tsaya kan muminai ne waye mumini waye kafiri waye fasiki me da'a me sabo iya nan maganganunsu suka tsaya yace faja'a qaumun min al-azkiya sai wa'insu mutane suka zo daga cikin wayayyu masu ganin su wayayyu ne masu ilimi masu kwakwalwa mimman yadda una annal aqla muqaddamun alal wahyi daga cikin irin wanda suke da'awar cewa hankali ana gabatar da shi akan wahayi sai aka samu wasu sun zo daga baya sun zo da wata sabuwar bid'a wadda khawarij ma ba su da wannan bid'ar murji'a ma ba su da wannan bid'ar wanda suka gabata wanda sahabbai suka yi fada da su kamar kadariya ba su da ba su da irin wannan bid'ar su maganan su kawai ta tsaya iya maganan imani kafirci da'a sako da sauransu amma su wa'annan da suka zo sai suka ce su suna da hankali za su yi gabatar wato za su yi amfani da hankalinsu wajen gano abubuwa da suka dace da wanda ba su dace ba saboda su a wajensu suka ce hankali yana gaba da nassi idan aya ta zo sai ka hankalinka ya saba mata to za ka yi aiki da hankalinka ne ka kyale aya saboda su a wajensu hankali yana gaba da nassi hankali yana gaba da wahayi faƙalu ƙaulan bainal ƙaulaini ƙaular murji'a wa ƙaular khawarish sai suka faɗi wata magana da take tsakankanin maganganun can guda biyu da suka gabata maganar murji'a da maganar khawarish su murji'a suna cewa sabo baya cutar da imani kana nan a matsayinka na mumini ko ka aikata saban Allah su kuma khawari suna ganin sabo yana fitar da mutum daga musulunci gaba daya su kuma wa'annan da suka zo sai suka tsaya tsaka tsakiya qalu suka ce allazi yaf'alu al-kabirata laysa bimu'minin wanda zai aikata babban zunubi kamar zina ko shan giya ko sata suka ce ba mumini bane kama qalahu al-murji'a kamar da murji'a suka ce mumini ne mai cikakken imani suka ce ba haka ba ne walaisa bi kafirin kuma suka ce wanda ya aikata saban Allah ba kafiri ba ne kama qalahu al-khawarij kamar da khawari suka ce in ka aikata sabo ka kafurta suka ce ba haka ba ne suka ce bal huwa fi manzilatin baina manzilataini ce shi yana wani matsaya ne tsakanin matsayin nan guda biyu yana tsaka tsakiya an gane shi ba mumini ba shi ba kafiri ba suka ce ka rajulin safar min madinatin ila ukhra kamar mutum ne ya bulaguro daga wani gari za shi wani gari fasara fi asna'i tariqi sai ya zama yana tafiya tsakankanin hanya ya baro gari bai isa wancan ba fala huwa fi madinatihi wala huwa wala fi fillati safara ilaiha shi baya garinsa kuma bai isa garin da ya bulaguro zuwa gare shi ba to suka suka ce haka mai sabo yake bal fi manzilatin bayna manzilataini shi ya samu kansa ne a matsaya tsakanin matsaya guda biyu yanzu ka bar arliti za ka agadas kana kan hanya ka bar arliti baka isa agadas ba kaga ba za a ce kana arliti ba ba za a ce kana ina kana agadas ba sai dai a ce kana tsakankanin arliti da agadas ku gane to suka ce haka mutumin da ya aikata saban Allah ya baro imani ya tunkari kafirci amma bai isa ba yana bisa hanya ya baro imani ya kama hanyar kafirci amma dai bai isa ga kafircin ba daga yana nan tsaka-tsakiya suka ce ha za fi ahkamin duniya wannan hukuncinsa a duniya kenan to tunda wannan shine hukuncinsa a duniya ba za mu yi masa hukuncin mumini ba ko ba za mu yi masa hukuncin kafiri ba daga ba za su mu'amalce shi mu'amala irin ta mumini ba sannan ba za su mu'amalce shi mu'amala irin ta kafire ba daga ba za su kashe shi ba ba za su halatta jininsa ba ba za su ribace dukiyarsa ba don suna ganin bai kafirta ba balantana hakan ta faru saɓanin khawarij da su sun riga sun kafirta shi kaga suna halatta jininsa suna ribace dukiyarsa amma su suka ce ba za a taɓa dukiyarsa ba za a taɓa jininsa ba don bai isa ga kafircin ba amma fil akhira amma a can lahira can sai suka haɗe da khawarij mu dama dama ma inda ma a duniyar ne suka haɗe da khawarij da ma ban fi dama dama amma a lahira sai suka haɗe da khawari suka ce fahuwa mukhalladun finnari mai sabo zai dawwama a wuta in yaje lahira fahum yuwafiqun al-khawarij fil akhirah haka sai suka dace da khawarij a lahira yadda khawari suka ce in mutum ya mutu ba ceto in dai mutum ya mutu yana sabo yana zina bai tuba ba dan wuta ne har abada to su ma mu'tazila abin da suka faɗa kenan abin da suka faɗa kenan amma a duniya sai suka bambanta lakin fi duniya yukhalifunahu a duniya suna sabawa khawarish su suna ganin bai kafirta ba a duniya yace zaharat hadhihi albid'atu wa intasharat wannan bid'ar ta bayyana kuma ta yadu summa hadasat bid'atu zalama wal wal wal jahama to daga nan ne sai kuma bid'ar zalama wasu azzalumai wal jahama duka su ne yayi adafin kawai sifin nan wato abin yayi adafin wannan sifa ne akan wadda ta gabata sai bid'ar al-zalama wal jahama kana iya cirewa wani ɗinka ce al-bid'a al-abinna al-zalama al-jahama sai bid'ar wasu azzalumai jahamawa sai ta faru wa hiya bid'atu jaham bin safwan wa atba'ihi wanda ita ce bid'ar jaham bin safwan da mabiyansa wa yusammuna al-jahamiyya wanda ana kiransa da suna jahamawa hadasat hadhihi al-bid'ah wannan bid'ar ta bayyana wa hiya la tata'allaqu bi mas'alati al-asma wa ita ba ta da alaka da mas'ala ta sunaye waye kafiri waye mumini waye fasiki ita ba ta da alaka da wannan لا تتعلق بمسألة الأسماء والأحكام بات دا علاقة دا مسألة السوناي كوكما هكونش هكونش مؤمن أم كافر أم فاسق م? ko mu'minin am kafirin am fasik mumini ne wannan ko kafiri ne wannan ko fasiki ita ba nan ba nan ne damuwarta ba ita wannan bid'ar am fi manzilatin baina manzilataini ko kuma yana tsakanin matsaya tsakanin matsaya guda biyu duk wannan ba shine ba shine damuwar wannan bid'ar ba ta jahamiya bal ta ta'allaqu bi zatil khaliqi ita bid'a ce da take da alaka da zatin mahalicci wanda shine Allah su gaba ɗaya Allah suka tabo gaba ɗaya malai ce unzur kaifa tadarrajat albida'u fi sadr alislam yace da Allah ka tsaya ka natsu ka lura ka yi tunani ka gani yadda bid'a ta ta hawa a farko farkon musulunci wanda wannan shine tasirin bid'a ita da zaran ta kunnu aka barta to hauhawa take canza salo take wata bid'a sai ta zo ta ginu akan wata wata sai ta zo ta ginu akan wata daga khawarijanci aka fara sai ga kadiriyanci ya biyo baya sai ga murji'anci sai ga mu'tazilanci haka suka yi ta jeruwa wannan ya ginu akan wannan wannan ya ginu akan wannan to kowace bid'ar ko a cikin bid'a guda ɗaya ne zaka ga haka take samun wannan tatawur din irin bid'ar nan ta maulidi misali zaka ga da aka fare ta ba haka aka fara ta ba yadda ake yin ta yanzu wanda suka fara ta zaka ga suna dan zaunawa ne su ambaci tarihin manzon Allah ayi karatun Qur'ani a tashi a masallaci a ranar ɗaya a ranar sha biyu ga watan rabiul awwal daga baya sai aka ɗan fara sa 'yan wake-wake daga baya aka ɗan fara sa kaɗe-kaɗe daga baya kuma sai aka fara yawo cikin gari da kaɗe-kaɗe da raye-raye sannan sannan sannan kuma aka fara yawo yanzu zagayawa ake cikin gari ana zagayawa a ɗaura balan-balan a ɗaura wane ne yadda kaga kirista suna yi in lokacin kiristimeti ya yi to haka ake yi to nan gaba kuma karkai mamaki za ta canza salo inda za a tado wanda suka yi bid'ar maulidi shekara 100 da ta gabata su ga yadda ake yanzu za su ce ba daidai za su ce wannan kun yi kuskure ba haka ake ba haka ba saboda ba su san da wannan bid'ar ba an gane wannan wani abu ne da ya faru daga bayansu to ita bid'a da mun ba ta da ba ta da limit ma'ana ba ta da wani dabit da yake rike ta yanzu kamar sallah tana da dabit ba yadda za a yi ka zo ka ƙara wata raka'a ko ka ƙara wata kaifiya cikin sallah za mu taka maka burki kana tashi raka'a biyar ba za mu bi ka ba za mu ce maka subhanallahi ka dawo dole amma ita bid'a ba ta da wata subhanallahi da za a ce a dawo duk wanda ya kirkiro sabon abu ba za a taka masa burki ba domin kai ma da kai kirkirowa kai to dan me zaka hana ni ma in kirkiro kai da ka fara me da madogaran ka baka da to dan me ne zaka taka min burki ba za ka hana min in kirkiro mutum da kai ma kirkirowa kai na ba zan fahimta to kaga matsalar to haka abin ya faru hatta wasalu ilal khaliki sannu sannu suka fara bin abin har suka isa zuwa ga mahalicci gaba daya suka takalo Allah gaba daya jalla wa ala wa ja'alu al-khaliq bi manzilati al-makhluq suka sanya mahalicci suka ajje shi a matsayin makhluk abin da yake halitta ne suka mayar da mahalicci a matsayin halitta suka ba shi matsayi irin na halitta ya na kama sha'u suke faɗar kamar yadda suka ga dama game da mahalicci suke faɗar yadda suke so fa ya ƙuluna sukan ce haza sabitun lillah wannan abu ne da ya tabbata ga Allah ya halatta a tabbatar wa Allah kaza wa haza ghairu sabit wannan kuma bai halatta a tabbatar wa Allah shi ba su fa suka zauna suka ajiye Allah suke karkasa shi yadda suke so haka wannan abin ya kamata a tabbatar wa Allah shi wannan kuma bai kamata ba hadha yaqbalu al-aqlu an yattasifa Allah bihi wannan hankali yana karba idan an sifata Allah da shi wa hadha la yaqbalu al-aqlu an yattasifa bihi wannan kuma hankali baya karba a sifata Allah da shi haka suka tsara yadda suka ga dama suka tabbatar da abin da suka ga dama game da Allah yadda suke son Allah ya zama haka suke mai da shi ba shi yadda Allah yake so ko yadda Allah ya sifata kansa ba sai Allah ya sifata kansa da abu sai su ci abu su yadda da wannan ba saboda ya saba ma hankali su kuma sai su kirkiro wani abu da Allah bai sifata kansa da shi ba sai su sifata shi da shi fa hadasa bid'atul jahmiyya wal mu'tazila da haka wannan bid'a ta jahmiyya da mu'tazilanci ita ma sai ta kirkiru aka kirkiro ta faqtasamu fi asma'illahi wa sifatihi ila aqsami muta'addida sai suka karkasu a cikin sunayen Allah da sifofinsa zuwa ga kashe-kashe kididdigaggu ma'ana suka karkasa sunayen Allah da sifofin Allah kashi-kashi yadda suka gada ko kuma su ne ashe suka karkasu ba wai suka karkasa sunayen ba da yi faktasam ta yi fankasamu ko ba faktasamu ba fankasamu ko fankasamu fi sai suka karkasu su da kansu suka karkasu fi asma'illah a wajen sunayen Allah da sifofinsa ila aqsami muta'addida zuwa ga kashe-kashe kididdigaggu su kansu suka kasa kansu suka karkasu kowa da irin nashi fahimta tunda abu ne da bai da zabit kowa kuma hankalin mutane ba ɗaya ba tunda an ce za a gina abin akan hankali madogarar ita ce hankali to kuma hankalin mutanen daban-daban ni abin da hankali na ya nuna min ba shi hankalinka zai nuna maka an gane don idan aka ce kawai abin da me abin da hankali nuna ra'ayinka abin da ka ji hankalinka ya gamsu da shi yanzu da aka ba mu dama aka ce kowa ya sa rigar da ya ga dama in ka duba nan kowa rigar irin kalar rigar shi daban kowa irin kalar rigar shi daban karan irin hular shi daban saboda abu ne na kai ne ka ga dama ra'ayinka ne to haka suka mayar da Allah kowa da ya ga dama haka yake kirkirowa ya jingina wa Allah abin da ya ga dama da hankali kawai sai suka kaso kashi kashi qismun qalu kaso na farko ko kaso ɗaya daga cikin su suka ce la yajuzu abadan an ko an an nasifa Allah an nasifa Allah la bi wujudin wala bi adami suka ce baya halatta mu sifata Allah da komai ba za mu sifata shi da samuwa ba ba za mu sifata shi da da rashi ba ba za mu ce akwai Allah ba ba za mu ce babu ba kun gane da aka sai a ce Allah ba akwai bane ba babu bane ba fari bane ba baki bane ba ja bane ba ciki yake ba ba waje yake ba ba sama yake ba ba ƙasa yake ba ba duka bane ba sashi bane ba kun gane ba ba ba ba dai har ibnu taymiya yake cewa in kana son ka sifata Allah da babu sai kai wannan ta'arifin wajen sifata Allah to ka kai karshe in kana son ka sifata Allah da babu babu Allah kana son ka ce babu Allah sai ka zo sai ka ce baya ciki baya waje baya sama baya ƙasa ba akwai bane ba babu bane kun gane to ka kai makura wajen sifata cewa babu shi an fahimta to su haka suka ce Allah ba za a sifata shi da dan in ka ce Allah samamme ne to mu kuma mine ne mu mu dinnan samammu ne ko ba samu bane samammu ne to haka kenan an sifata Allah da halitta dole mu kore masa samuwa tunda akwai wata samuwar bayan shi to an yi masa kishiya kenan sannan in muka ce ba babu bane in muka ce ba Allah babu ne shi Allah babu shi to ai akwai abubuwan da babu su ai akwai babu ko yawwa to kenan shi ma dai mun sifata shi da wannan babur yanzu an samu babu biyu a akan zo gurin ka ce babu ko babu ko ba a ce wataƙila matarka ta zo ce a kawo kuɗin cefa da ka ce babu ashe akwai babu to idan akwai babu sai muka sifata Allah da babu to duka ga an kamanta shi da babu sai zama an kamanta shi da halitta kuma da haka in ka ce akwai shi ka kamanta shi da halitta in ka ce babu shi ka kamanta shi da halitta sai da ka ce shi ba akwai bane shi ba babu bane kun gane wannan suka ce li'annahu in wusifa bil wujudi saboda in an sifata shi da samuwa ashbahal mawjudat to yayi kamantacce da samammu wa in wusifa bil adami idan an sifata shi da babu ashbahal ma'dumat to yayi kamantacce da babobi wannan Hausa ce kawai ni ne jam'in babu an gane ko kawai wani daga jami'ar Ado Bayero ya kama ne ya ce na yi musu karambani na kirkiro wani mu a hausa babu shi eh wannan nawa ne da a gane jam'in babu wa alaihi yajibu nafiyul wujudi yajibu nafiyul wujudi wal adami anhu to akan wannan ya zama wajibi a kore samuwa da kuma rashin samuwa daga barin Allah subhanahu wataala dole a kore masa samuwa a kore masa rashin samuwa malai cewa ma zahabu ilaihi abinda suka tafi zuwa gare shi dinnan fa huwa tashbihun lil khaliqi bil mum- bil mumtani'at wal mustahilat abinda suka tafi zuwa gare shi dinnan to shi kamanta Allah ne da abubuwan da suke hanannu ne abubuwan da suke mustahilat abinda ba zai yiwu ba kamar ka kamanta Allah ne da abinda ba zai yiwu ba mustahil abinda yake mustahil ne ba mai yiwuwa ba yace li anna taqabul al adami wal wujudi taqabul naqidaini saboda wato a fuskantar juna tsakanin akwai da babu fuskanta ce ta kishiyoyi guda biyu kamar kana son ka haɗa tsakanin kishiyoyi guda biyu ne in ka ce Allah akwai shi kuma babu shi zai yi zai yi ka ce abin nan akwai shi kuma babu shi a lokaci guda Bai- baiwa ko yawwa abinda suke kishiyoyi ne to baiwa ka ce akwai su lokaci guda kuma babu su na ɗai kenan sannan wanne ƙidani la yajtami'ani wa la yartafi'an duk abin da yake na ƙidani ne kishiyoyin juna ne ba ka iya haɗa su ka ce akwai su duka tare kuma ba ka iya ɗauke su duka biyu ka ce duka biyun babu su mun gane ba za ka iya haɗa su ba ka ce a- wato abu kaza akwai shi kuma babu shi sadakun ba za ka iya cewa babu shi ba ba ba- ba- wato ba a- ba za ka iya cewa a- ba ba za ka iya kore samuwarsa ba ka kuma kore rashin samuwarsa a lokaci guda ka ce ba akwai bane ba babu bane kuma ba zai yi ba an gane in dai ka yarda cewa wannan abun in dai ka yarda da abu to dole ya zama ko akwai shi ko babu shi ne ɗayan biyu ne falabu da min wujudin au adam komai komai ɗayan biyu ne ko dai zama akwai shi ko ya zama babu shi domin akwai da babu kishiyoyi ne ba su haɗuwa a ce akwai akwai shi kuma babu shi a lokaci guda kuma ba zai a ɗauke su duka ba a ce ba akwai ba ne ba babu ba ne a kore yadda ba a iya haɗa su tare kuma ba a iya kore su duka biyu yadda ba za ka iya haɗa akwai da babu ba ka ce akwai shi babu shi to haka kuma ba za ka iya kore ba kuma ka ce ba akwai ba ne ba babu ba ne bai yiwa suka ce wa kullu uquli bani adam dukkanin hankulan malam yace dukkanin hankulan yan adam tunkiru hadha shay'a wala taqbaluhu tana inkarin wannan abun ba ta ba, ba hankalin da zai iya karbar wannan fanzur kaifa farru min shay'in ce to ka duba ka gani yadda suka gujewa wani abu fa waqa'u fi fi fi fi asharra minhu suka afka cikin wanda yafi shi sharri wai sun guji sifata Allah da halitta ne fa sai suka fada cikin abin da yafi wannan sharri shi da kore Allah ma gaba daya dan wannan aqidar karshen tikewar ta shine ba Allah to wajen su korewa Allah kamantacce ne ya da halitta sai suka kore shi ma gaba daya suka mayar da shi babu to wannan ita ce illar bid'a sai ka guji wata matsalar sai ka fada wadda tafi ta tsanani ashe zaman ka lafiya ka tsaya inda Allah ya tsayar da kai na biyu wa qismun akhar sai wani kaso na daban qalu suka ce nasifuhu bin nafi za mu sifata Allah da korewa mu ce shi Allah ba abin nan ba akwai bane wala nasifuhu bil isbati amma ba za mu sifata shi da tabbatuwa ba ba za mu ce Allah samamme bane ya'ani annahum yujawwizuna an nuslaba anillahi subhanahu wa ta'ala sifat su suna halatta a tuɓewa Allah sifofi an gane su ce wato kar a jingina wa Allah kowace irin sufa lakin tusbatu sai dai za a bannan ko la tusbatu lakin la tusbatu amma ba za a tabbatar da sifofin ba sai yadda a korewa Allah sifofi gaba daya amma ba za a tabbatar da ko ko sifa guda daya ba ya'ani ana nufin dai la naqulu huwa hayyun kar mu ce Allah rayayye ne wa inna ma naqulu laysa bimayyitin sai da mu ce ba matacce bane sun yarda a ce Allah ba matacce bane ha? amma ba su yarda a ce rayayye bane dan in aka ce rayayye ne to ai akwai rayayyu an kamanta shi da wa'annan rayayyu sai dai a ce ba matacce bane to ai wanda yake raye shi ma ba matattu bane wanda duk wanda yake raye ai ba matacce bane shi ma sai da a ce ba matacce ba ne wala na ƙulu alim ba za mu ce masani ba bal na ƙulu laisa bi jahil sai da mu ce ba jahili ba ne haka za ba za a ce masa malami masani ba amma sai da a ce ba jahili bane wa haka za haka dai qalu suka ce law usbita lahu shay'an abin nan shabbahatu bil mawjudat idan wato da za a tabbatar masa da wani abu to wannan abin da aka tabbatar masa zai kamanta shi da samammu li'annahu ala za'mihim saboda su ariyawar su kullul ashiya'il mawjuda mutashabiha duk wasu abubuwa da suke samammu ne to sun yi kamantacceniya da juna a cikin wannan samuwar daga idan muka ce Allah samamme ne to mun kamanta shi da su kenan fa anta la la tuthbitu lahu shay'an daka kai ba zaka tabbatar masa da komai ba na sifa amma zaka kore masa wa amma nafiyu suka ce amma ita korewa fa huwa adamun shi ita korewa rashi ne in aka ce ba kaza bane to an nuna wato ya rasa wannan sifar kenan baya tare da ita ma annal an gane haka sun yarda a sifata shi da da da da rashi al'adam sun yarda a sifata shi da kore a kore masa sifa domin ita korewa adamun ne to ba bayan da za a yi kuma a ce abu kaza mawjudin ne ma'adum ne in mawjudin ne to shikenan mawjudin ne to kenan in aka ce shi Allah ma'adum ya rasa kaza to ba a kamanta shi da kowa ba mala yace ma annal wujuda fil kitabi was sunnati fi sifatillahi ma annal mawjuda fil kitabi was sunnati fi sifatillahi min al ithbati aksaru min an nafi bi kathir mala yace tare da cewa al mawjuda fi kitabillahi was sunna abinda yake samamme a cikin alkur'ani da sunna fi sifatin a cikin sha'anin sifofin Allah min al-ithbati na tabbatuwa na tabbatarwa ma'ana abinda Allah ya tabbatarwa kansa na sifofi aksaru shi yafi yawa minan nafi bi kathir fiye da abinda Allah ya korewa kansa da yawa shi Allah ya sifata kansa da sifat da abin nan sifat as-subutiyya ya kuma tabbatar kansa sifat as-salbiyya to wanda ya tabbatar sun fi yawa fiye da wanda ya kore wanda ya kore din kana iya lissafa su ma kana rabbuka nasiya la la la la min minana la la la minana rabbi wala yansa la yadillu rabbi wala yansa la ta'khuzuhu sinatun wala naw wala yazlimu rabbuka ahada kididdigaggu ne kana iya lissafa su wanda ya kore wa kansa amma wanda ya tabbatar suna nan da yawa sifofin da ya tabbatar wa kansa amma tare da haka sai suka zaɓi a kore amma kar a tabbatar tare cewa tabbatattun sun fi yawa qila lahum sai aka ce musu inna allaha qala an nafsihi allah fa ya ce wa kansa sami'un basir mai ji mai gani qalu suka ce hadha min babil idafat ai wannan yana daga cikin babar rabawa raba abubuwa zuwa ga abu rabawa kanka abu sai ya zama kamar ka sifata kanka da abun ne suka ce bi ma'ana da wato an yi hakan ne da ma'anar ko kuma bi ma'ana suna nufin nusiba ilaihi sam'u lokacin da aka ce Allah sami'un ne an jingina masa ji la li annahu muttasifun bihi ba wai dan ya sifatu da sifa na ji ba walakin li anna lahu makhluqan yasma'u saboda yana da wani halitta da yake ji to tunda yana da wani halitta da yake ji to wannan jin na halitta sai ya raba wa kansa shi kun gane kamar inda ya raba wa kansa halittar gaba daya ba ya ce hadhihi naqatullahi lakum aya ba wannan taguwar Allah ce ya jingina wa kansa taguwar ko bai jingina wa kansa ba ya jingina wa kansa ya ce wannan manzan Allah ne ya jingina wa kansa manzan ya ce nashi ne to ya jingina wa kansa abubuwa da yawa na halitta to suka ce to ai shi ma jin halitta shi ma nashi ne yadda mai jin nashi ne to jin nashi ma nashi ne to yadda zai raƙaba wa kansa halitta ya ce ibadi bayina to haka zai ce sam'i ji na yana nufin jin halitta ko gane wai jin halittar to shi ne jinsa shi ne jin yake sifa saboda yana da halitta mai ji to wannan jin na halitta shi ne yake sifa ta kansa da shi ma'ana shi ne yake jingina wa yake raɓa wa kansa wannan ji in yace ni sami'un ne ma'ana ina da halittu masu ji ni basirun ne to yana da halittu masu gani ni alimun ne to yana da halittu masu ilimi wai kuna gane tawilin suka ce fahuwa min babin idafat wannan yana daga cikin babi na rarrabawa لا لأنه متصف ولكن لأن له مخلوقا يسمعه فهو من باب الإضافات ذاك ينا daga cikin babin rabawa kanka abu fa sami'un in yace wa kansa sami'un ya ani laysa lahu sam'un yana da shi ba ya da ji da ya sifatu da shi lakin lahu masmu'un sai dai yana da halitta mai ji sai ce waja a ta'ifatun saniya sai wata tawaga ta biyu ita ma ta zo kasa ita bid'a ce dama su ba sai suka kirkira nasu qalu suka ce hadhihi al-awsafu li makhluqatihi ai wa'annan sifofin duka da ya raba wa kansa na halittarsa ne walaysat lahu ba nashi bane amma huwa amma shi Allah fala yusbatu lahu sifa ba a tabbatar masa da sifa sai dai a kore masa sabanin waɗancan da suka ce ba a tabbatarwa ba a korewa to suka ce za a wato za a kore amma ba za a za a tabbatar ba wa qismun qalu sai kaso na uku suka ce yusbatu lahu al-asma duna sifat mu mun yarda a tabbatar masa da sunaye amma ba za a tabbatar masa da sifofin ba kowane suna akwai sifa tare da shi kun gane wannan kowane suna daga cikin sunayen Allah to akwai sifa tare da shi idan Allah ya ce shi al'alim ne wannan al'alimu ɗin sunansa ne to amma kuma tare da wannan yana da sifa ta mai ilimi sai ka ce kenan al'alim suna ne da yake nuni zuwa ga zatin Allah sannan kuma a lokaci guda yana sifata shi da cewa yana da wata sifa ta ilimi asami suna ne da yake nuni zuwa ga zatin Allah wanda shi ne Allah sannan ƙarƙashin wannan kuma akwai sifa da Allah yake sifatuwa da ita wadda ita ce ji to suka ce za mu tabbatar da sunan mu ce alim sunan Allah ne amma ba za mu tabbatar da sifar ba sai ba za a tabbatar wa Allah sifar da take karkashin sunan ba misali kamar kai ne sai a ce sunanka Muhammadu ma'anar Muhammadu shine abin yabo Muhammad abin yabo ismul maf'ul ne na hamida yahmadu hamdan mahmud muhammad abin yabo hamid mai yabo ismul fa'il ne mahmud ismul maf'ul ne to ya ce maka mahmud ma'anansa abin yabo to mutum nawa ne sunansu mahamudu amma ba ababen yabo ba ne kun gane sifar ta yaban ba ta tare da su amma sunan nasu ne in ka ce muhammadu zai waiwayo in ka ce mahamudu zai waiwayo amma a aikace tataccen ɗan iska ne shi a aikace kun gane wannan kenan yana ɗauke da sunan ne amma ba ya ɗauke da sifar sunan yana ɗauke da sunan ne kawai amma ba ya ɗauke da sifar sunan a ce masa abdullahi kuma bai bautar allah bawan allah amma kuma bai bautawa allah kaga sunan ne kawai amma babu sifa to suka ce shi ma allah haka duk wani suna sai dai a tabbatar masa da suna amma a zare sifar ba za a jingina masa sifa ba to wannan su ne mu'tazila malam ya ce wa ha'ula'i humul mu'tazila wa'innan su ne mu'tazilawa asbatul asma asbatu asma Allah su sun tabbatar da sunayen Allah wa qalu suka ce inna Allah sami'un basirun qadirun alimun hakimun Allah mai ji ne mai gani ne mai kudura ne masani ne mai hikima ne walakin qadirun bila kudura na ya rubuta bal ku gyara bal din nan bila ne in irin nawa ne gare ku lakin qadirun bila kudura sai dai mai iko ne sunan kenan amma bila kudura ba tare da sifa ta kudura ba sami'un ne sunansa ne mai ji amma bila sam'in ba tare da yana da sifa ta ji ba basirun mai gani ne sunansa ne amma bila basarin ba tare da yana gani ba yana da sifa ta gani alimun masani ne bila ilmin ba tare da sifa ta ilimi ba hakimun mai hikima ne suna kenan hakim ne shi amma bila hikima ba tare da hikima ba waɗansu ne mu'tazilawa sai kaso na hudu wa qismur rabi' kaso na hudu ƙalu suka ce nusbitu lahul asma haƙiƙatan za mu tabbatar masa da sunayen da gaske wa nusbitu lahu sifatun mu'ayyana sannan mu tabbatar masa da wasu sifofi ayyanannu ba duka ba dalla alaiha al'aqlu irin sifofin da hankali yayi nuni zuwa gare su wanda hankali yake karɓa to za mu jingina masa wa nunkirul baqi sauran da hankali ya ƙi karɓa sai mu yi inkarinsu nusbitu lahu sab'a sifatin faqat da suka kirkira suka bincika suka bincika suka ce to mu sifofi guda bakwai kaɗai muka ga hankali ya karɓa zaka za mu tabbatar masa da sifofi guda bakwai kacal duk sauran sifofin kuma za mu za mu yi tawilinsu mana za mu yi taharifinsu wanda suke kira tawili nusbitu lahu sab'a sifatin faqat wal baqi nunkiruhu taharifan la takziban amma sauran za mu yi inkarinsu ma'ana mu karkatar da ma'anar zuwa ga wata ma'ana la takziban amma ba za mu karyata mu ce babu ba kamar yadda mu'tazila su sun karyata sun ce babu to mu ba za mu ce babu ba amma sai dai mu karkatar da wannan ma'anar sai mu samu wata ma'ana da hankali yake so ya yadda da ita sai mu sai mu juya wannan ma'anar sai mu bata waccan ma'anar kun gane me yasa suka ce ba za mu karyata ba suka ce li'annahum malai ce li'annahum law ankaruhu takziban kafaru saboda da za su yi inkarin wa'annan sifofin suna masu karyatawa sun kafirta don sun karyata abin da Allah ya tabbatar wa kansa lakin yunkiru na huta harifan sai dai za su yi inkarin wa'annan sifofin ta hanyar karkatar da ma'anarsu su samu wata ma'ana su ba su wa huwa ma yad'unahu annahu ta'wil shine abin da suke da'awar sunansa tawili amma sunansa na yanka shine me tahrifi su suke kiran shi tawili don su dan sama wa kansu mafita amma sunansa na zane sunansa na yanka ta harifi harrafu alkalima abannan alkalima an mawadi'i sun canza kalma ne daga daga bagiransa domin ya Allah zai ce kaza ka ce a shi Allah ba haka yake nufi ba a kaza yake nufi a antum a'lamu amillah kai ka fi sani ko Allah ya fi sani wannan abin da ka karkatar ka bashi shi Allah bai san da wannan ba in wannan yake nufi me yasa bai faɗi wannan ba sai ya faɗi wannan wala ya ce a sifatu saba sifofi guda bakwai wanda suka tabbatar wa Allah hiya majmu'atun fi qawlihi sifofin sun tattaru a cikin faɗin mai faɗa da ya ce lahul hayatu wal kalamu wal basar sam'un iradatun wa ilmun waqtadar lahul hayatu suka ce Allah yana da rayuwa mun yadda Allah mai rai ne saboda hankali ya gamsu hankali ya yadda da wannan wal kalamu Allah yana magana mun yadda Allah yana magana amma maganar ma sai da suka ce maganar amma qa'ima ce bi abin nan qa'ima ce bi nafsihi maganar a ransa take ba wai fadar ta yake da lafazi da harafi ba mun yi wannan karatun a cikin karatun istiqama suka ce fadar ta ba wai Allah yana magana bane a ji sauti da harafi ba kawai idan mala'ika jibril ya zo ya kalle shi ya kuri ya kalli Allah sai ya gane abin da Allah yake nufi sai ya zo shi kuma sai ya faɗi kenan wannan alhamdulillahi rabbil alamin din sautin da kuma harafin na jibril ne an gane ko kuma na manzan Allah ne ko kuma naka ne kai mai karatu amma wato shi Allah baya magana da sauti baya magana da harafi maganarsa abu guda ɗaya ne dunkulalle kawai kamar ishara ne kamar in ka zo ne in kurma ya haka ya haka ya haka kurma a kasa akwai wanda ya iya maganin kurame to in yayi bibi bibi bibi bi sai wani ya ce ai cewa ai kaza kaza kaza kaza amma kai da baka baka jin yaran shi ai baka san me yace ba to shi malaika jibril ya san yaran Allah idan ya zo ya kalli Allah sai ya gane abin da Allah yake nufi sai ya zo sai ya gaya wa manzo Allah amma shi Allah baya magana haka wanda za a yi ta da sauti an gane ko maganan a dunkule take a abin nan a ransa to wannan shine magana a wajen masu wannan aqida suka tabbatar wa Allah alkalam amma da wannan ma'anar wal basar da gani suka ce mun yarda Allah yana gani lahul hayatu wal kalam wal basar sam'un haka ji sun yarda Allah yana ji iradatun kuma sun yarda Allah yana yin abu da nufi a ina iradan ta bayyana suka ce mun san cewa ba yadda za a yi duniyan nan ta tsaro yadda take dinnan rana ta fito gabas ta faɗi yamma taurari su yi kaza su yi kaza bisa wani tsari a ce kuma ya faru ne haka kitibus ba tare da tsara shi akai ba ba tare da an tsara shi bisa irada ba yanzu misali masallacin nan in ka shigo zaka ga tabarmi ga su a jere tafi tafi wannan kana shigowa a hankalce kana gane cewa wannan da niyya aka tsara su haka inda watso su aka yi ba da za a yi su su tsaru haka amma tunda muka ga wannan a tsare wata tana binta wata tana binta to ya nuna cewa da niyya da nufi aka yi wannan tsarin kun gane wannan to in ka kalli nizamul kaun tsarin duniya tsarin wannan samuwar kai da rana take fitowa ta faɗu wata kaza kaza kaza ya nuna cewa abu ne da aka yi shi da irada ba wai shi yake faruwa automatically ko yake faruwa da kansa ba ba birskiman yake faruwa ba a'a abu ne da yake faruwa haka kawai bisa tsarawa aka yi hakan ta faru da wannan suka ce to sun yarda a hankalci Allah yana da irada haka wa ilmun suka ce sun yarda Allah yana da ilimi wa qadar kuma yana da kudura yana da cikakken iko yana da iko yana da kudura a wani baitin suka ce kuma ilmun hayatun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadhalika sam'u wal basaru duk wanda ka hardace dai ka hardace wa'annan sifofin guda bakwai kana iya cewa lahul hayatu wal kalamu wal basar sam'un iradatun wa ilmun wa qadar ka hardace su guda bakwai din in ka ga dama kuma kana iya daukar wani tsari na nazumi wanda ba wannan ba ka ce ilmun hayatun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadhalika sam'u wal basar shi ba duk wanda ka faɗa abin nan duka ɗaya ne to waɗannan sifofin guda bakwai su kaɗai da suka yadda a tabbatar wa Allah malai ce fa hazihi sifat waɗannan sifofin nusbituha suka ce za mu tabbatar da su li'anna al-aqla dalla alaiha saboda hankali yayi nuni zuwa gare su wa baqiyatu sifat amma duk sauran sifofi ma wanda ba waɗannan ba ma dalla alaiha al-aql hankali bai yi nuni zuwa gare su ba da haka fa nusbitu ma dalla alaihi al-aql za mu tabbatar da abin da hankali ya yi nuni zuwa gare shi na sifofi wa nunkiru malam ya dulla alaihi al'aql mu yi inkarin abin da hankali bai yi nuni zuwa gare su ba malace wa ha'ula'i humul asha'ira wasu wannan aqidar su ne asha'ira waɗanda muke tare da su da duk wata bid'a an gina ta ne akan waɗanda duk bid'o'in da kuke gani suna kan wannan aqida ta asha'ira bid'ar shi'anci ne kadai suke kan mu'tazilanci su shi'a suna kan aƙidar mu'tazila ne amma su sauran duka wannan ɗariƙun duka akan aƙidar asha'ira suke shi yasa in suka zo za su fassara hadisin manzan Allah da yake wallazi nafsi biyadihi ku rika saurare ko a radiyo wallazi nafsi biyadihi sai ce na rantse da wanda rai nake ga ikonsa ba zai ce hannunsa ba manzo Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda rai nake hannunsa ba a shari'a ba zai yadda ya faɗi haka ba sai da ce na rantse da wanda yana ke ga ikonsa yanzu ya fassara hannu da me da iko ya fassara hannu da iko in sun zo rahama ba za su ce rahamar Allah ko tausayawar ubangiji ba don tausayi sifa ce suka ce ta ɗan adam da haka sai dai mu ce Allah yana ba da sakamako in sun zo fushi wa ghadiba Allahu alaihim Allah ya fushi da su ba za su yi da su ce Allah ya fushi ba saboda baya cikin waɗannan guda bakwai sai da a ce wa gadiballahu alaihim kuma Allah zai musu azaba kuna gane ta harifin a fassara fushi da azaba to haka suke wannan tawilin Allah ya al-Rahman Allah arshi istawa sai a ce istaula to haka dai to duk ibn taymiya zai zo akan wannan zai magana yadda wato abin nan duk wani abu da zai shige maka duhu da kuma kake so ka gane ibn taymiya zai warware maka shi a cikin karatun da zamu shiga tare da ƙarin bayani daga malam usaimin Allah ya ji kansu da rahama gaba daya malai shi haula humul asha'ira amanu bil ba'd wa ankaru bil ba'd sun yi imani da wani sashi kuma sun yi inkarin wani sashi shi kuma Allah ya ce afa tu'minuna bi ba'd al kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya ba a imani da wani sashi lokacin da Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana saman hannayensu lokacin da manzo Allah yake cewa wallazi nafsi biyadihi shi manzo Allah bai da iko bai bai sayyace iko ba bai san da kalmar iko ba ya sani in ka tashi fassarawa saka ce na rantsi da wanda raina ke hannunsa shi da ma'anan alyadu hannu in wani ya tambaye ka to yaya hannun Allah yake ce ban sani ba ban taba gani ba ban san yanda yake ba shi kuma Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un ba abin da yake yin kama da shi da aka na san ba irin nawa bane ba irin na halitta bane amma ya yake ban sani ba shi ya bar wa kansa sani yadda hannunsa yake amma tun da yace yana da zan tabbatar masa ba zan kore ba to da shi yace yana da zan tabbatar masa abin da ya tabbatar wa kansa manzansa ya tabbatar masa ba zan kore ba amma kuma yaya kaifiyar abin yake ban sani ba an gane wannan tunda hatta cikin halittu ma tsakanin mu halitta ai hannayen mu ba iri ɗaya bane idan aka ce hannu aka yi shurutu nawa akwai hannun mutum akwai hannun akuya akwai hannun moda akwai hannun gam- ko- hannun kofa ko ba haka bane hannun moda Mm. in aka ce hanci akwai hancin takalmi kaga ko- ai ba iri ɗaya ba ne kowanne daban in an ambata aka danganta ga wanda aka danganta sai ka gane wani iri ne saboda ka taɓa gani ce hannun mutum to ka san yadda hannun mutum yake ya aka ce hannun moda to ka san yadda yake don ka taɓa ganinsa amma ya aka ce hannun aljani fa ka taɓa gani baka san yadda yake ba saboda ka taɓa ganin shi ba to haka aka ce hannun Allah baka san yadda yake ba dan baka taɓa gani ba haka tambayi Imam Maliki yaya Allah ya daidaita akan al'arshi shin ya daidaita ne yadda nake zama akan kujera din nan ko akan dabba ko kaza ko yaya zaman daidaiton Allah yake akan al'arshi da yace Ar-Rahmanu 'alal arshi istawa yace al-istiwa'u ma'lum shi daidaito abu ne sananne amma wal kaifu majhul yaya daidaiton Allah yake abu ne jahiltacce ya ce wal imanu bihi wajibun imani cewa Allah ya daidaita akan al'arshi dole ne dan shi ya faɗa ya ce arrahmanu alal arshi stawa dole a yi imani da wannan ya ce kuma wasu alu anhu bida a yi tambaya akan yaya Allah ya daidaita wannan bid'a ne tunda mun gamsu cewa sifofin Allah ba irin na halitta bane laysa kamislihi shay'un to babu buƙatar mu san yaya abin yake babu da buƙatar wannan kun gane ba buƙatar mu san yaya yake tunda mun riga mun gamsu cewa baya kama da halitta to duk abin da ya tabbatar wa kansa yanzu mun san ba irin na halitta bane to in ka tsaya iya nan yadda sahabbai suka tsaya sai ka zauna lafiya amma in ka shiga wata aqida daga cikin waɗannan guda hudu da malamai da malam ya lissafa to mutum kaga sai ya fada cikin aqida wadda take munharifa Allah subhanahu wataala ya kiyaye na iya bakin kokari na an ga na kai karshen muqaddiman nan amma ta ki ban san wace irin muqaddima bace ba sai mun riga wannan dan guntun in muka zo sai mu tashi mu karasa dan wannan dan guntun iya so sai mu shiga cikin karatun littafin insha Allah da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. na'am eh eh mhm
shi tambayar da aka mara Ilyas ya ce kawo irin motar da ake kama na brigade na zuwa ake kai jitis mm ai karshen shekara suna yin matsayi eh to wani da aka kama mashi mutu a dandiyar aka yi can yanzu da aka wantar motar sai ya ga motar shi an hiddo an sai da wani eh kuma yana yana da gida da ya kai motar shi ne sai ya saki na ya buga ya ta ya taya shi sai ya tafi shi sai ya sai da wani motar to shi yanzu wancan sai dai suna da rikici da wancan eh shi- da yake duniya yana saurari sai mara ilyas ya ce to ai shi wannan da aka sai da mutan a justice da kuma can su bashi kudin shi shi wancan kawai mutan shi ne dama a mai moto motan shi ne shi shi zan kawo aya
a in ji malam a shi malam Ilyas ya ce shi wanga tunda motan shi ne ya dauki motan shi shi wance ya koma wajen wanda suka saida mushi a bashi kuɗin shi kuma da ke juji ne ga abin zai shi hankalsu sai ce a shi bai daba sai an kawo mashi aya to bakin abin da muka samu bayanin kenan ce to bari zan kan aya Eh.
ce zakarin ne kina ko aya ne sai a samu mashi wannan tunda malam Ilyas ya bada amsa ba zan bada amsa haka a bayyana ba akan amsar da ya bayar mu haɗu da kai da ni sai kai sai in baka amsa da ni na ga- na, na fa'inta yawa sai ka gaya wa jujin yawa insha Allah kun sa rikici yawa ba zan faɗa cikin bainan nasi ba insha Allah subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah